أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعة السلام عليكم الله سبحانه وتعالى yana cewa وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وشهد أننا مسلمون Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da wani labari a nan, yana cewa, Wa iz auhaitu yayin da muka yi wahayi, ma'ana ba da umarni, domin hawariyawa ba annabawa ba ne amma hawariyawan almajiran annabi isa ne to Allah ya ba su umarni amma a bisa harshen annabi isa to shine Allah yake cewa ka ambata wa mutane wani labari labarin shine lokacin da auhaitu ilal hawariyin auhaitu ma'anansa wahayi amma haitu akwai kuma ma'anansa umarni to wannan yana magana ne akan umarni din ne yayin da na bada umarni a bisa harshen annabi isa wa hawariyawa hawariyawa su ne sahabbai na annabi isa wajen su mutum goma sha biyu ne to allah yake ba da labari na umarci annabi isa ya sanar da su an aminu bi wa bi rasuli cewa ku yi imani da ni ku yi imani da kuma manzona wato sun imani da Allah kuma sun imani da annabi Isa qalu amanna su gaba ɗayansu suka ce mun yi imani da Allah da manzon Allah annabi Isa kenan wa shaddi annana muslimuna ka shaida mu dinnan musulmai ne ma'ana mun yarda da Allah mun miƙa al'amarinmu duk gaba ɗaya zuwa ga Allah. Na'am. Bismillah.
إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك هل يستطيع ربك ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين إذ قال الحواريون ka ambata wa mutane yayin da hawariyawa wato sahabban annabi Isa suka yi magana da shi suka ce ya isa ya isa na maryam ya kai isa dan maryam muna roƙon wani abu inda ya kai annabin Allah ne muna da tambaya hal yastati rabbuka hal yastati rabbuka rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama'i shin tunda ka ce Allah shine ubangijinka to shin ubangijin nan ko zai yiwu ko zai iya ko zai ga dama ya saukar mana da kaɓaki na abinci? In aka ce kaɓaki ma'ida na abinci, wato ba nau'i ɗaya ba ne, kamar a ce tebur ɗin abinci, in aka ce tebur na abinci ba nau'i ɗaya ba ne. Nau'o'i ne na abinci daban-daban da ruwan sha da dai abubuwa na marmari. Wannan shi ne ma'ida ba wai ƙwaryan abinci guda ɗaya ba. to shi da yasa malamai suke fassara wannan ma'ida din da ma'ana kabaki kabaki wato wani tsari na abinci na musamman shin ubangijinsa ko zai yiwu ya saukar mana da wannan kabakin abinci daga sama shine ma'ida qala lahum isa annabi isa yace a'a wannan ai al'amari ne mai sauki Allah kan ai shine mai yin komai kuma Allah ne ya yi ku balle abincin da za ku ci amma da farko tukumfa ku ji tsoron Allah ittaqullah istirahin aya wajen kage kagen cewa Allah yayi kaza in kai annabin Allah ne Allah yayi kaza to wannan fa karshen sa ba kyau domin da yawa akan kage cewa Allah in Allah ne ya kawo kaza kuma in ya kawo to Allah yakan jarabi waɗanda suka nema a kawo din sai su kasa yin imani da abin to kaga wannan roƙon ya zamo musu ne ya zamo bala'i don haka annabi isa ya ja kunnen sa yace in in ba ittaqullaha ku ji tsoron Allah wajen kirkiran abubuwa na mu'jiza in kuntum mu'minina in dai ku mu'minai na gaskiya ne yana jan kunnen su ne saboda ya san abubuwan da ya faru ga annabawa waɗanda suka gabata mutanensu suka nemi cewa su zo da abu kaza su kawo abu kaza to da yawa in abu kazan ya zo sai su ƙi yin imani kaga karshe sun kafirta kenan karshe kenan za su fada cikin azabar Allah na'am
قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قالوا سكتي su mutane annabi Isa waɗanda suka nemi cewa ya roƙa musu Allah a kawo kaɓakin kuma ya ja kunnensu amma ba su haƙura ba kalu suka ce nuridu an na'kula minha abin da yasa muka roƙe a kawo wannan kaɓakin abincin daga sama saboda dalilin muna so mu ci ne an na kula mina muna bukatan abinci ne kuma mai sauki ba mai wahala ba Allah ya sauko da abin daga sama wannan shine dalilin mu na farko dalili na biyu kuma har in kai ne ka roka Allah ya sauko da abin daga sama to watadma inna qulubuna zuciyar mu za ta nutsu ta dada tabbatarwa ce cewa kai dinnan daga Allah kake kaga waɗannan dalilai guda biyu shi yasa muka roƙa cewa ka gaya wa Allah ya kawo abinci daga sama mu ci sannan kuma mu daɗa samun nutsuwa cewa eh lallai kai annabin Allah ne wannan alama sannan ko mu daɗa sanin cewa an ƙasa dakkana cewa abin da kake gaya mana na cewa kai annabin Allah ne ka yi gaskiya don ban da annabin Allah ba wanda za a nemi irin wannan abu take ya yi magana kuma a kawo. To wannan zai daɗa sanyawa mu tabbatar cewa ka yi gaskiya cikin gaya mana da kai cewa kai annabin Allah ne. Wani kuna a daya mina shahidi, mu kuma za mu zamo masu ba da shaida akan lallai haka ya faru. Ko da wani ya zo yana tambaya za mu ce eh mu ne shaida, mu muka roƙa kuma aka yi abin a gabanmu, saboda haka mun gani da idonmu. sai shehu ibrahim ya ce lamma bayyano sababa su'alihim da suka bayyana dalilin da yasa suka roƙi wannan abu a kawo dalilai na farko suna so su ci dalilai na biyu suna so su sami nutsuwa a zuciyarsu dalilai na uku suna son su san cewa shi da gaske ne daga Allah yake abu na hudu kuma za su zamo masu shaida akan abin da wato suka gani to da suka bayyana dalilin tambayar su kama isa annabi isa shi ma ya gamsu lallai abinda suka roƙa din lallai suna da hujja suna da bukata tunda ma akwai bukatan ci to annabi Isa da ya gamsu kama Isa wa tawadda'a kun kun ji annabi Isa ya tashi ya alwala wala bisa sufa ya sanya wata tufa irin ta kankantar da kai tufa ce wanda ake yin ta da gashin dabbobi dama a wancan zamani wato ruhbanawa su masu ibada wannan tufar da suke sawa kenan to tunda zai fuskanci ubangiji sai ya sanya irin wannan tufa din yayi alwala ya canza kaya musamman ya fuskanci ubangiji bayan haka wa sallah raka'ataini yayi sallah raka'a biyu wa qala hadha du'a sai wannan addu'a yan uwa kun ga yawanci dama in kana da bukata wajen Allah ai sai ka tsarkaka tukunna da farko dama kana da tsarki ka ƙara tsarki kuma na me na alwala sannan ka yi me sai ka kusaci Allah ka yi sallah dama dama lokacin sallah ne almusalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa da ubangijinsa to a lokacin sai ka yi sallah to in kai sallah kuma ka gama to kuma sai ka sami kalmomi ko kuma sai ka san irin bukatar da kake so ka roƙa a wajen Allah. Kun ga wannan shine ladabi na in kana da bukata wajen Allah kafin ka roƙe shi. Ba kawai za ka ce Allah ba ni kaza. Eh zai iya, amma ka zamo mai ladabi yana son wato tadarru kankantar da kai. Ud'ullaha wa antum muqinuna ko akwai yana ce tadarru'an وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا سال ولا تكن من الغافلين kaga ana son kankaddar da kai sannan kuma ana son nuna tsoron Allah wa khifatan wa duna jahri min alqawl kuma ana son nutsuwa wajen magangan wajen roƙon Allah ko da ka ɗaga murya kar ya zama da ƙarfi hakan nan kaman kana yi da wani can nesa wa duna jahri ba ɓoyewa ba ba bayyanawa ba tsaka-tsaki lokacin da kake roƙon Allah. Bilhudu wa lasal ashe addu'a ma akwai lokatai, ana zaɓa wa addu'a lokatai. Wannan shi ita ce hikimar da ta sa mutane sukan je su sami wasu su taya su addu'a musamman malamai. Saboda malami yana da sharuɗa na yin addu'a, yana da kalmomi na ladabi tsakaninsa da Allah, kuma akwai zaɓaɓɓun lokatai. wanda shi ya sani fiye da wanda ba shi ba to kun ga haka annabi isa yayi da yayi alwala yayi sallah raka'a biyu sai ya fuskanci Allah da addu'a qala yace qala isa ibn maryam isa dan maryam wajen roƙon Allah yace allahumma ya Allah allahumma rabbana Allahu Allahumma ya Allah ne rabbana ma ya Allah ne anzil alaina ma'idatan muna roƙonka ya Allah ka saukar mana da abinci kaɓakin abinci minas sama'i daga sama ma'idatan minas sama ta kunu lana idan idan muka samu aka saukar mana da abinci daga sama Allah ya karɓi addu'ar mu to wannan rana za mu rike ta ranar idi ta kunu lana idan zai zama dole mu idi mu yi farin ciki mu roƙi Allah ya ba mu abinci kuma mun kai yadda ga annabin mu ya roƙa kuma an bayar sai mu bai da ranan ranan idi ranan farin ciki nu'azzimuhu wa nusharrifuhu mu girmama wannan ranar ko mu martaba ta ya zama idi li awwalina ga mutanen mu na farko wa akhirina da da ƙarshen wato da mu kanmu da ‘ya'yanmu da za su zo daga baya, duk ba za mu mance da wannan rana na alheri da Allah ya mana, na saukar da wannan kaɓaki na abinci ba. Bayan haka, wannan zai zama wa ayatan minka, aya ce ala ƙudratika wa nubuwati. Allah annabi Isa yake wannan addu'ar yake gaya wa Allah, wannan maganganu annabi Isa ne. Kun gane? wa'annan maganganun Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan min duk maganganun kalmomin addu'a ne na annabi Isa wannan abin da zaka saukar din wa ayatan minka ya Allah ya zamo aya daga gare ka ni kuma ya zamo mu'ujiza akan annabtata Allah muna roƙonka warzuqna Allah ka arzukta mu wa anta khairur raziqin duk wani mai bada arziki to kai ne kafi kowa bada arziki ya Allah don wanda yake da shi din ma ba nasa bane kai ka baki na'am
قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا Mm.
أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين
Qala Allah sai Allah ya amsa addu'ar Annabi Isa mustajiban lahu Allah ya amsa masa kenan sai yace Naji ya Isa na inni munazziluha alaikum ni mai saukar da wannan abincin ne gare ku amma da sharadi in aka sh- na sau- na saukar to dole kuma ai imani wa man yakfur ba'du to duk wanda kuma ya kafirta bayan saukan wannan abinci wanda aka nema to duk wanda ya kafirta bayan haka minkum daga cikin ku fa inni u'azzibuhu to ku sani ni zan azabtar da shi azaban wata irin azabar da la u'azzibuhu ahadan min alalamin azabar da ban taba yin wa wani daga cikin talikai irin ta ba wannan kaga kashedi ne saboda haka gashi nan dai an kawo amma to a ji tsoron Allah fa nazalatul ma'ida fa nazalatil mala'ika Allah sai ya turo mala'iku sai suka sauko biha da wannan kabake minas sama'i kuma daga sama din da suka nema alaiha sab'atu a- minas sam alaiha sab'atu argifatin akan wannan kabakin wannan kaman table din abincin na dauke da waina kamar guda bakwai ko a ce kamar biredi guda bakwai duk wani abin da ake ake soya shi hakan nan ake dafawa ana ana kiransa ragif ko kuma khub to amma yawanci akan kira ragif da sunan masa to a duk wani abin da ake soy- soyawa dai ana kiransa ragif to da tare da wani abu mai kama da masa guda bakwai wa sab'atu ahwa da kuma kifaye guda bakwai ka san dan adam abinci da nama yana bukata ko to da aka sauko da wannan kafakin fa akalu suka ci suka ci akalu min hatta shabi'u suka ci suka koshi qalahu ibnu abbas malam ibnu abbas tarjuman alquran babban malami na sahabbai na sanin fassara alqur'ani in shine ya faɗi wannan bayani din in ya faɗi fassara kuma to shi kenan ba ta tashi. Wafi hadisin, ya zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa, Wanzilatil ma'idatu minas sama, khubzan, an fito da wannan ma'idan tebul ɗin abincin, ya zama khubzan sai aka tarar akwai masa a kai, walahaman kuma ga nama duk a kai, a ci masa sannan kuma a ci nama. ka taɓa wannan ka taɓa wannan dama ba- in ak- wadata ta samu ba haka ake ba wanda bai koshi da naman bane watakila zai bari ya ɗaure ya baki ko in kuma kuna da yawa to sai ka fara cinyewa to amma ana wadace saboda haka unzilatul ma'idatu minas sama an saukar da ma'ida ɗin nan daga sama sai aka tarar khubzan akwai waina wa lahman ga nama fa umiru alla yaqunu wala yaddakhiru aka ce to kar su yi ha'inci kada kuma su ajiye su ce za su yi dumame gobe sharadin banda ajiye dumame an gane na'am to amma a- wala yaddakhiru ne gadin kar su ajiye dan gobe dumame kenan ko amma fa kanu waddakaru sai suka yi ha'inci suna ganin kamar ko kar gobe a rasa to Allah kuma ya faɗa kuma me ai sai ku yadda kawai amma kamar ba su yadda da Allah ba kaga sun yi khiyana kenan to wannan laifi ne fa musiku iradatan sai aka yi musu masu aka shafe halittar su suka zamo aladu aibiroyi wa kanazir waɗansu suka zamo aladu kaga matsalar kenan dama an musu kashedi Isa alaihi salatu wassalam annabi annabi Isa mai tsira da aminci talaba qaumuhu an yun an tunazzala lahum ma'idatun minas sama haka ake karantawa talaba qaumuhu an tunazzala lahum ma'idatun minas sama mutanensa sun nemi cewa a saukar musu da kafakin abinci daga sama kamar yadda muka yi bayani a baya shewa ya sake ɗauko bayani ne yace fa sallah raka'atayn wa da Allah tabaaraka wa ta'ala bi hadha du'a sai yayi alwala yayi sallah raka'a biyu yayi addu'a ya roki Allah da irin wannan addu'a Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka farzuqna wa anta khairur raziqin yayi wannan addu'ar to dai wannan addu'ar fa'iza bi sahabatin fauka ha sahabatu sai ga gizagizai guda biyu ɗaya ƙasa ɗaya sama hadari ɗin suna tafiya wa bainahumar ma'ida a tsakanin girgijen sama da ƙasa sai ga ƙwaryan abinci ga wannan ma'ida ɗin tebul ɗin abincin hatta nazalat amama isa alaihi salatu wassalam har wannan gizagizan suka sauko da abincin suka ajiye a gaban annabi isa mai tsira da aminci faƙala annabi isa da ya ga an ajiye sai ya ce liyaftah atqakum lillah tabaraka wa ta'ala wanda ya fi ku takawa a cikin ku shi zai bude in ji annabi isa komai in dai na Allah ne ana buƙatar takawa wa aqdasukum wanda ya fi ku kadasa tsarki shi zai bude wannan ma'ida din wa aqdasukum yaftahu hadha tsarkakakken ku shine zai bude qalu zalika an suka ce to an haka ne kan sai dai kai kenan tunda an ce asqa wa aqdas wanda ya fi takawa kuma ya fi tsarki to a cikin waye in ba kai ba suka ce sai kai kenan qala lahu shamu daya daga cikin sahabbansa akwai shamu sai ya ce ya roki annabi isa ya ce iftah anta to mai gida ka bude ya ce wa annabi isa to ai sai kai ka bude fa fataha isa annabi isa da kansa sai ya bude fa iza samakun laysa lahu shawkun sai ga kifi nan gyararren kifi ko kaya babu a jiki al'adar kifi ko da kaya to wannan kifin ba kaya madbukun ba'dahu bizaitun wani an dafa da mai wa ba'dahu bil asal wani da zuma ga nama ga zaki haka aka hada da haka aka yi fi ha kullu alwani ta'am akan wannan table din abincin akwai dukkan ko ai dama na gaya muku akwai dukkan nau'o'i na abinci wanda aka saba ci a wannan gurin fa qala lahu isa annabi isa sai yake musu kulu washkuru Allah tabaraka wa ta'ala wala taddakiru ku ci ku gode wa Allah tabaraka wa ta'ala amma kada ku ajiye don gobe fa kullu yawmin yatikum kowace rana wannan irin abun zai zo muku wala takunu kada ku yi ha'inci imtasilu amran lahi ku bi umarnin Allah watruku nawahiyahu ku bar duk abin da Allah ya hana to ku bari kaga umarnin kenan faman akala min hadha ta'am kuma ma albishirin ku akwai wani abu ma wani abin daɗi duk wanda ya ci wannan abincin in kana fakiran yasiru ganiya laƙani ne wanda ya ci ma duk talaucinsa to zai wadata wa in kana maridan yasiru sahihan in mara lafiya ne to zai warke wa in kana haqiran yusbihu jalila in shi ba kowa bane to zai zama mai martaba a cikin mutane fa akalu fa kana al'amru kadhalik sai suka ci kuma sai duk waɗanda aka musu wannan alƙawarin haka abin ya kasance matalauta suka wadata waɗanda ba kowa ba suka ɗaukaka marasa lafiya suka warke ثم بعد ذلك تنازعوا فيها وأخذوا وادخروا ba haka aka sami jayayya wajen ko za a ajiye tsumame wannan abu mai daɗi gobe fa in ba a samu ba fa kuma Allah ne ya faɗa kuma sun sa annabin Allah ne yanzu aka roƙa abin ya zo amma kuna shakku fada a alaihim isa da suka saba suka ajiye tsumame saboda gobe sun saba kenan don haka annabi isa sai ya musu addu'a fa musu ku iradatan wa kanazir aka shafe su wasu suka zama buroyi waɗansu suka zama aladu kamata wa adahumullahu kamar yadda dama Allah ya musu kurari cewa fato su kiyaye fa inni u'azzibuhu azaban la u'azzibuhu adam min alalamin duk wanda ya saba to dan yi masa azabar da ban taba yin irin wannan azabar wa wani ba daga cikin talibai Sheikhul Islam ya ce hadhihi al-ma'ida wannan ma'idan nazala da yawmal ahadi ranar lahadi ta sauka fali hadha ittakhadha an-nasara yawmal ahadi yawma idin indahu don haka ne suka riƙe wannan ranar ta zama musu ranar buki ranar idi ranar lahadi ila yau mina haza ai kaga har yanzu ran lahadi ai ai ranar kwalliya ne ranar zuwa coci ne ranar ibada ne da sauransu an gane to tun daga wancan lokaci har yanzu kama annal yahuda ittakhadhu yawma sabt yawma idin indahu Yahudawa kuma ranar Asabar ne suka rika a matsayin ranar bikin ranar ibada da abubuwa. Fale haza kallar rasul don haka ne manzon mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yace antumul akhiru ku al'umma ta ku ne kuka zo daga karshe as-sabiquna fi as-sabiqun ku ne a baya ku ne kuka tsere kuka ku ne kuka ci kwallo kuka zama gaban kowa ku ne bayan zuwa amma wajen shiga aljanna da abubuwa ku ne za ku riga kowa al-yawmu lana wa gadan lil yahud wa ba'da gadin lin nasara yau ranan yau ta mu ce wace kenan juma'a wa gadan lil yahud ranar asabar da yahudawa wa ba'da gadin lin nasara wace gari kuma ranar nasara wace kenan lahadi hadha al-yawm allazi utu wannan ranar tamu ita ce da farko so aka baiwa yahudu da nasara aka ba su faktalafu fi suka yi sabani suna so suka yi jayayya to ku al'umman musulmi in ji annabi mu kenan fa hadakumullahu ilaihi huwa yawmul juma'a Allah ya shiryar da ku ya zama ya tsora ku akai kuka karba wannan ranar ita ce ranar juma'a ayatul muslimina inda faragihim min ibadatihim mu musulmi gaba daya in kaga muna buki muna idi to sakamakon wata ibada ce da muka yi wa Allah muka gama to saboda mun nan gama ibadan to sai mu buki mu yi munna ko ba haka bane inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqad dunya sab'ata ayyam Allah da ya zo halittar duniya ya yi amfani da tsawon kwana bakwai ne wajen halittar duniya ba wai dan abin da wahala ne ta jinkirtawa ba a'a dole ya koya mana tasabbut yin abu a sannu sannu qala rasul sallallahu alaihi wasallam da Allah yake ad-dunya sab'atu ayyam duniya kwanakinta a sati kwana bakwai ne awwalu hasab farko asabar wa akhiru hal juma'a karshe juma'a wallahu aujaba alaina khamsa salawatin Allah ya wajabta mana mu al'umman musulmai salloli guda biyar fil yawmi wal layla a dare da wuni idza ata yawmu jumu'ati to idan muka yi tsawon wato kwanaki tun daga asabar har zuwa ranar juma'a in juma'a ta zo wa huwa yawmu sabi shine rana ta bakwai kenan faqad istakmalna ma alaina min as-salawat mun cika duk abin da ke kanmu na sallolin sati kenan kaga ai mun gama bayan me bayan haka sai me sai mu taru mu munna mu gode wa Allah fil usbu inda baraje ma ma alaina min salati yayin da muka kare ayyukan da ke kanmu na salloli fil usbu'i a sati to daga nan a tsana Allahu yawmal juma'a sai Allah ya ba mu ranar juma'a sai ta zama idan ranar idi gare mu fali hadha nusalli yawmal juma'a raka'atayn don haka kaga ranar juma'a sai mu yi sallah raka'a biyu bi khutbatin amma tare da hutuba li'anna al-ida la budda fihi min khutbatin ai idi dama dole in idi ne to akwai hutuba to ranar juma'a ma muna yin hutuba don mu ma ranar idin mu ne al-khutbatani qamata maqamar raka'atayn khutbobi guda biyu ai biyu ne ko ranar juma'a liman ya tashi yayi in ya zo rabi sai ya zauna ya sake tashi ya karasa hutubobi nawa guda biyu to hutubobi guda biyu su ne suka tsaya a matsayin sauran raka'a biyu na sallah azhar الظهر أربع ركعات أظهر ركعة هدوتي ركعتان هما الخطبتان سورة ركعة بيو سوني هدوبو بيد أجي على الجمعة وركعتان هما الصلاة raka'o'i guda biyu din kuma su ne wanda ake a sallah raka'o biyu hudu ba raka'o'i biyu salloli raka'a biyu da ake saboda sallar juma'a haza idu faragil muslimin min salatihi wannan idi ne na cewa musulmai sun gama aikinsu na sati. Wal idu sani, idinmu na biyu, shine idu faragihim min siyamihim, idin da muke in mun gama azumi. Yanzu mun gama wannan azumi akwai idi ko babu, to shine idinmu na biyu. Ko yawmul fitr shine ranar shan ruwa. Kaga ai mun yi wannan idi saboda muna murnan mun yi wata ibada muna fata Allah ya karɓe ta. to sai mu yi idi wal idu salis idi na uku huwa idu farajihim min hajjihim huwa idu nahari shine idin da muke in muka gama aikin haji to idin da ake yi kenan na ranar layya mu da muke yi a nan babban suna can an gama aikin haji an zo a makka ranar da za a yanka layya to a can ma ranar wato idin kenan a ran nan kuma mu ma muna idin mu almuslimuna shekul islam yace to kaga anan musulmi lahum salasatu ayadin suna da idodi daban-daban guda uku wallahu tabaraka wa ta'ala yatajalla li ahli aljannati fil janna Allah tabaraka wa ta'ala yakan bayyana ga yan aljanna a cikin aljanna suna yan aljanna za su ga Allah ko ba faɗa ba kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksubun su kafirai saboda dattin laifi shine ya rufe idan su ba za su ga Allah ba fi ayyamin ayadi wato za su ga Allah a aljanna a gurgurdan waɗannan kwanaki na idi faman kana la yara fil ami illa idaini wanda kwata kwata idinsa sau biyu ne ya yadda a sati sune alfitr wal adha shine karamar sallah da babban sallah shine idin sa kadai yara Allah fil jannati fi kulli amin marratayn a aljanna zai rika ganin ubangiji sau biyu saboda idin sa sau biyu ne wa man kana lahu idul jumu'a wanda ya hada da idin juma'a kuma yara Allah fi kulli usbu'i duk sati zai ga Allah domin ranar idi ne wa ahlul awrat sufaye masu auradan waliyai musamman 'yan tijjaniya iduhum kulla sabahin wa masa'is idin su kullum za su yi lazimin safe za su yi lazimin yamma ya raunar laha kulla yaumi sabahin a kufi kulla yaumi sabahin wa masa'an kullum suna tare da Allah safiya da maraice wal arifuna arifai masana Allah a ayaduhum adadu anfasihim idin su adadin furtan numfashin su ne dan ba su ba su rabuwa da Allah la'anna kullu anfasihim ma Allah tabaraka wa ta'ala duk numfashin su kowanne na shiga na fita yana tare da Allah subhanahu wa ta'ala fasarat ayaduhum fil jannati adadu adada anfasihim idin su a aljanna kamar adadin numfashin su ne wa kullu idin la budda an yarau Allah tabaraka wa ta'ala bihi kowane idi kuma a lokacin suna ganin Allah subhanahu wa ta'ala wa idu ghairina idin waɗansu waɗanda ba mu ba kulla ummati iduha binti sadiha mu an ce idin mu me yasa muka yi idi idin mu kan biyo bayan ne bayan mun yi wa Allah wata ibada amma waɗansu mu masu wani addini ba haka bane bari ka ji kullu ummatin iduha binti sadiha kowace al'umma daga cikin al'ummatan annabawa da suka gabata to sukan yi bikin idi ne saboda sakamakon wata nasara da suka ci ko a yaƙi ko a wani abu amma mu sakamakon gama ibada izara aika ummatan idan ka ga wata al'umma ta tafi bi idin tana haɗuwa ta yi wani bikin idi fa huwa yawmun intisariha faqat kawai ranan cin wata nasara ne da suka yi ko a yaƙi ko wani abu wa nahnu iduna inda faragina min ibadati rabbina mu kuma idin mu muka yi ne lokacin da muka gama wani nau'i na ibada da muka yi wa Allah na'am wa iz qala وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني hmm.
اتخذوني وأمي إلهين من دون الله hmm.
قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق hmm.
إن كنت قلته فقد علمته hmm.
تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك hmm.
إنك أنت علام الغيوب wa iz qala Allah ka ambata wa mutane yayin da Allah ya faɗa li Isa ga Annabi Isa fil qiyamati a ranar kiyama shi yasa iz qala iz yaqulu shehu ya fassara yace iz yaqulu don lokacin ba a riga an faɗa ba yayin da Allah zai zai yi magana li Isa wa Annabi Isa fil qiyamati a ranar kiyama domin shi Annabi Isa huwa awwalu man yuhasabu a cikin duk annabawa shi ne gashi ba shi ne farko ba amma shi ne za a fara magana a kansa wa yukhatabu yawmul qiyamah da shi za a fara magana me yasa saboda laifin da al'ummarsa suka yi ƙaryan da suka masa suka mai da shi Allah wannan shi yasa Allah zai fara masa tambayoyi Allah yana jin zafin wannan in an ce zafi ba zafi irin naka yadda zuciyar na kwankona ba a'a Allah baya son haka saboda haka Ah, Allah zai magana da annabi Isa ne Isa ne don ya nuna zargi ga al'ummarsa. Ya Allahu Allah zai ce wa huwa yatajalla bismihi al-muntaqim yayin da zai bayyana da sunansa mai kamu mai kama mai laifi shine muntaqim a lokacin zai ce wa annabi Isa ya Isa ya kai Isa ibnu Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah shin kai ne ka gaya wa mutane cewa ya ku mutane ku riƙe ni da ni da mahaifiyata a matsayin alloli banda Allah kai ka gaya musu banda Allah wa zai gaya wa annabi Isa haka sai Allah mahalicci mai iko tunda kowa ba wasa ne kun ga nan wannan da'awa na mai da wani Allah ba yanzu aka fara ba ko an daɗe ana yi an yi wa annabi Isa kuma shi'a sun yi wa sayyidina Ali amma annabi Isa za ka ji cewa ko da wasa yake shi bai san ma lokacin da aka yi haka ba sayyidina Ali ma shi ma bai san lokacin da aka gaya masa haka ba har ma ya sa yake a ƙona su maimakon ya zama azaba sai wani ya ce ai dama mai azaba da wuta shine Allah to a ƙarshen halin da muke ciki yanzu akwai waɗansu batattu waɗanda ko kuma sojojin haya waɗanda za mu ce idan ba haka ba bayanai da rubuce-rubucen shehu ibrahim kawai ya isa mutane su san cewa waɗanda suke danganta masa sifar allantaka ƙarya suke in ma watakila ko an haye su ne don su ɓata tafiyar shi ne idan kuma sun riƙe a haka to kafirai ne yawwa malaman mu sun riga sun bada fatawa cewa masu allantar da shehu ibrahim ba musulmai bane kafirai ne domin sun kawo hujjoji da yawa irin na maganganun shehu ibrahim to saboda haka to idan waɗanda kuma suke jin daɗi suna gani yanzu za su rusa tafiyar shehu ibrahim tunda an samu waɗansu masu allantar da shi to suna gani yanzu kofa ta buɗu in suka buɗa suka faɗi to shikenan an rusa tafiyar dama suna jin haushin tafiyar shekul islam garin yadda yake mamaye ko ina kuma gaskiya ce take mamaya ko ba haka bane to idan har waɗanda suka allantar da annabi isa ba tare da ya yarda ba wannan abin bai cutar da annabi isa ba haka waɗanda suka allantar da sayyidina ali ba tare da yardansa ba amma wannan abin bai cutar da sayyidina ali ba to ashe waɗanda suka allantar da shehu ibrahim ba tare da yardansa ba ashe wannan abin zai cuce shi ko shi kadai ne zai cuta don ba ka son sa Allah ya sauke to saboda haka abubuwa duk duk wani abin da kaga ake misalin sa an yi shi ya wuce sai dai a ce ya sake maimaituwa saboda haka Allah yake ba da labari a nan, Waskur is lahu yayin da Allah zai faɗa ga annabi Isa ya ce, Ya isa mu Maryama, a an ta kuntar linnasi ta ne wa ummi ila haini min dunillah? Ya kai Isa kai ne ka gaya wa mabiyanka cewa, Ya ku mabiyana, ku riƙe ni da ni da mahaifiyata a matsayin alloli ku bar Allah? Sa'alahu Allah wa huwa ya'lamu Allah ya masa wayannan tambayoyi amma tare da ya san ba haka bane ai Allah ya sani ko ba haka bane amma duk da haka ya masa wannan tambaya ya san anna Isa lam yaqul haza annabi Isa ko da wasa bai faɗi wannan magana ba قال Isa wa qad qur'ida min shiddatil khawf annabi Isa sai ya mai da zancewa ubangiji lokacin yana tsorace qur'ida yana cikin makyarketa saboda tsoron Ubangiji ya ce subhanak sarki ya tabbata gare ka ya Allah kamar inda wani mai sarauta ne bayan ya maka tsawa ka ce ranka ya daɗe to Allah ba wani abin da ba za ka ce masa ranka ya daɗe ba shi Allah tsarki yake ne sarkaka ta tabbata gare ka ya Allah tanzihan laka amma la yaliqu bika min ash-shariki wa ghairihi tsarkaka ta tabbata gare ka ga barin duk abin da bai cancanta gare ka ba ga yi maka abokin tarayya ma ya kono ne ai ba zai yiwu gare ni ba ya Allah bai kamata gare ni ba an aqula ma laysa li bi haqqin in faɗo in danganta wa kaina abin da ba haƙƙi na bane haƙƙin allantaka ba nawa bane ba zai yiwu in danganta wa kaina wannan ba ya Allah in kuntu qultuhu idan ma na faɗa ya Allah faqad alimtahu to ai kai ka sani ya Allah hadha alqawl idza kuntu qultuhu faqad alimtahu in dai har na faɗa ya Allah ai kai ka fi kowa sani domin kai ya Allah ta'lamu kana sane da ma fi nafsi abinda ke zuciyata wala a'lamu ma fi nafsik amma ban san abinda ke tattare da kai ba amma kai ka san komai nawa ni kuma komai naka ban sani ba innaka anta allamul ghuyub ya Allah kai ne masanin duk wani abin da yake koyi na'am ma qultu lahu illa ma amartani bihi an a'budu Allah rabbi wa rabbakum وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد نعم sannan ya bada amsa ka ji da ya ce in ma na faɗa Allah ka sani amma dai zan ya ƙara bayani ma qultu lahum ya Allah ni ba abin da na gaya musu illa ma amartani bihi sai abin da ka umurce ni in faɗa iyaka shi na faɗa cewa abin da kace in faɗa an ubudullaha nace da su ku bauta wa Allah rabbi domin shine Allah na wa rabbakum kuma shine Allahnku wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim lalle ni ne mai shaida akan su matukan ina raye ina tare da su a lokacin da nake raye ni ne mai shaida akan su kuma zan musu wa'azi zan gaya musu hakikanin al'amari yadda yake alhali wannan aƙida ta allantar da annabi isa daga baya ta zo sai da ya wuce kamar yadda muka karanta a karatu a baya to falan ma tawaffaitin to da ka ɗauke ni ka battani bin raf'i ila sama da ka fidda ni daga cikin su wato kai mun kamar wafati kamar ka ɗauki raina amma ba ɗaukar ransa aka yi ba wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu bar rafa'ahu Allahu wa ma qataluhu wa ma qataluhu yaqina bar rafa'ahu Allahu ilayhi to saboda haka falamma tawaffaitani lokacin da ka ɗauke ni ka tafi da ni sama kaga a lokacin bana tare da su ku to kunta antar raqiba alaihim ai kai ne mai iko a kansu a daidai wannan lokacin wa anta ala kulli shay'in shahidu kai ne ko mai shaida a bisa komai da komai na'am
تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ya Allah yanzu dai waɗannan bayi naka laifi ya tabbata a kansu sun saba umarninka sun bauta wa waninka don haka ya Allah in tu'azzibhum in kaga dama ka azabtar da su ma aqama alal kufri minhum wato wanda ya zauna akan kafirci har ya mutu akan kafirci to in ka azabtar da irin waɗannan fa innahum ibaduk to ya Allah ai dama bayinka ne su wa anta malikuhum kai ne mai mallakan su ta tasarrafu fihim kaifa shi'ita za ka yi tasarrafi a kansu za ka yi da su yadda ka ga dama la atraba alai babu wani mai jayayya da kai wa in taghfir lahum in ko kaga dama ka gafarta musu wa in tagfir lahum liman amana minhum ka gafarta ga waɗanda suka yi imani daga cikin su fa innaka antal aziz to ya Allah ai dama kai mabuwayi ne mai aikata abin da kaga dama mai buwaya akan al'amarinsa alhakim kuma kai ne mai hikima fi ihi mai hikima cikin aikinsa ajaba isa in ka lura da jawabin da annabi isa ya yi a can kana jawabuhu al-muktasar da jawabin takaitacce ya kamata kawai ya yi kai kai ka za ce a ba ni ba ne amma haka ya amsa idan aka yi a ba ni ba ne ai ba ladabi a ciki kai kai ka za a ba ni ba ne amma kai kai anya kuwa to ni dai kam ka dan yi ta to ai kaga akwai ladabi a ciki ko to saboda haka sai shi yake ce amsar da kawai sai yake ma qultu lahum hadha ba ni na gaya musu wannan ba walakin hadha yakunu fihi su'u adadin daga faɗi kai kai a'a ba ni na yi wannan ba to akwai kamar rashin ladabi a ciki ma qala isa ma qultuhu annabi isa ya ce a'a ni ban faɗi wannan ba maimakon haka sai ya dogon jawabi ya shimfiɗa a tsala alkalama adaban ya yi mai magana mai tsawo don ladabi tsakaninsa da zatin Allah maɗa hazara walam yusarrih bai bayyana a fili bi annahu ma qala haza bai bayyana cewa a'a wannan fa ba ne nayi ba bal qala sai ce in kuntu qultuhu faqad alimta in ya Allah inni na faɗa ai kai ka sani ta'lamu ma fi nafsi ka san abin da ke zuciyata wala a'lamu ma fi nafsi ni amma ban san abin da ke tattare da kai ba bi hadal adab da irin wannan tsari na ladabin mu'amala tsakanin bayi da da halaran Allah faqa annabi Isa ya tsere sauran mutane da yawa al-anbiya'u ya'rifuna al-adab ma al-hadara annabawa sun san ladabin da ya kamata su yi tsakaninsu da halaran Allah zatin Allah yace in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi sai ya faɗi haka badadan min an yaqula maimakon da yana iya cewa ma qultu haza a'a ya Allah ni ban faɗi wannan ba amma bai faɗi wannan ba kama ya kulu Ibrahim akwai wani guri ma inda annabi Ibrahim yake nuna ladabi tsakaninsa da zatin Allah yake cewa idza maridtu fa huwa yasini in na yi rashin lafiya annabi Ibrahim shi yake sa wa kansa rashin lafiya amma waye mai waye mai sa ciwo amma yana ganin kalmar bai kamata ma ya tsora tun kalma ce wanda ba ta alheri ba sai ya tsora wa kansa fa idza maritu fa huwa yasir wajen warkarwa ba sai danganta wa Allah kaga ladabi haka sun san ladabi tsakaninsu da zatin Allah almaradu kaga shi ciwo lamma kana naqsan da wani abu ne na tawaya san ya ce ma a sanar da hu ilal haqqi tabaraka wa ta'ala annabi ibrahim bai zanganta wa Allah bai ce in nayi rashin lafiya bai ce ya Allah in ka sa mini ciwo akwai rashin ladabi asnada hu ila nafsihi wannan ciwon sai ya danganta wa kansa wa huwa a wani guri yace wa huwa yumriduni yumridu nafsahu kamar shi yake saya wa kansa ciwo duk da ya san a aikin Allah ne amma saboda ladabi da Allah sai danganta wa kansa wa zakin idza maritu fa huwa yasir sai amfani da wannan kalma ashifa'u allazi huwa khairun amma warkewa wanda shi kuma alheri ne sai dangantawa wa Allah asnadahu ila rabbi ya danganta wa Allah wal marad allazi huwa sharrun asnadahu ila nafsihi haka za adabul anbiya haka ladabin annabawa yake tsakanin su da Allah na'am fa in tu'azzibu fa innahu ibadu wa in taghfir to karanta wa zaka yi ku na'am da lokaci ban ji ba to to shi akwai in tu'azzibhum fa innahum ibaduk in ka azabtar da su ma to bayinka ne wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim hadhihi al-ayatu a'jabu a'jaba an-nabi wannan aya ta baiwa annabi sha'awa annabi yayi sha'awar wannan aya hatta bata lailatan kamila yusalli biha ya kwana dare guda yana sallah abin karatunsa bayan fatiha to wannan ayar yake ta maimaitawa ta zamo kamar wurdi in tu'azzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ita ta maimaitawa an gane na'am yusalli biha ma za da alaiha bai ƙara ko wata aya akan wannan ba in tu'azzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim haka ita har gari ya waye na'am قال الله هذا يوم ينفر الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم قال الله سي الله يشي هذا wannan rana ta tashin kiyama shi ita ce ranar da yauma yanfa'u sadiqina sirquhu ranar da masu gaskiya gaskiyarsu za ta amfane su ranar kiyama ba a ran nan ne za a ga amfanin gaskiya za a ga kuma sharrin ƙarya abin da ka koye kana ganin kaman ka tsira dama kai mutane kar su fitine ka ko kar su zarge ka amma na na a kunshi ai ko hausawa sun ce akan ce ƙaryarka ta ƙare amma akan ce an taɓa ce gaskiyarka ta ƙare gaskiya ba ta ƙarewa amma ƙarya tana da makura ramin ƙarya ba ta nisa ko saboda haka Allah ya ce قال الله هذا يوم يوم ينفع الصادقين صدقهم wannan ita ce ranar da mai gaskiya gaskiyarsa za ta amfane shi lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar masu gaskiya suna da aljanna wanda akwai koramu da aka tanada ke gudana a karkashin ta khalidina fiha abadan za su dawwama a cikin wannan aljanna har abada bayan haka radiyallahu anhum Allah ya yarda da su saboda me Allah ya yarda da su saboda sun masa biyayya waradu anhu suma sun yarda da shi saboda me saboda zai ba su lada zalikal fawzul azim samun irin wannan shine babban rabo wala yanfa'ul kazibina fid dunya sidquhum masu makaryata a nan duniya a fid dunya sidquhum fihi kal kuffari lamma yuminu inda ru'yatul azab wato su ka ina jin wannan la yanfa'ul kadhibina fid dunya sai dai kadhibuhum fihi kun karanta wajen kun gani hmm? yaya abin yake ya wala yanfa'ul kadhibina fid dunya sidquhum fihi kal kuffari lamma yuminu inda ru'yatil azab to karanta mu ci gaba lillahi mulku samawati an zo karshen
لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير
lillahi mulku samawati wal ard mulkin sama da ƙasa duk gaba ɗaya na Allah ne khaza'inul matar taskokin ruwa don na Allah ne wanne ba wato samawa kenan taskokin ruwa da waɗansu abubuwa na arziki wanne ba taskokin ƙasa kuma tsire-tsire duk warizki da sauran arzikin da ke ƙasa karafuna ne man fetur ne gold ne menene duk gaba ɗaya na Allah ne wa gairiha da waɗansunsu wa ma fihinna da abin da ke cikinsu a tabi ma ya zo ai waɗanda suke cikin sama da ƙasa ma yaƙilu ne kaɗai ko ma la yaƙil ko kuma haɗi to mutane ma su ne da su da aljanu ake amfani da man su ne in aka lura da su to in aka yi amfani da man ana lura da ma yaƙil mutane da aljanu kenan masu hankali in aka yi amfani da ma waɗanda ma la yaƙil to anan sai aka ce lillahi ma fi samawati wa ma lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna alhali abin da ke cikin sama da ƙasan ba ma ne kaɗai ba har da man to amma sai aka rinjaye da atabi ma ya zo yi amfani ba da ma bai ce man ba tazliban da gairil aqil saboda an rinjayar da ma la yaqilu ne akan ma yaqilu wa huwa ala kulli shay'in qadirun Allah mai iko ne bisa komai da komai wa minhu yana daga cikin ikonsa isabatu sadiq ya saka wa mai gaskiya da aikinsa wa ta'azibul kadhib ya saka wa makaryaci ya azabtar da shi wa khus wa khassa al aqal zatahu da yace wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa komai da komai ko to amma hankalin dan adam zai ware komai da komai amma banda zatin Allah ba zai ta'adda ikon ba zai taba zatin Allah ba ko yana da tasiri ikonsa bai da tasiri akan zatinsa don yana da tasiri akan zatinsa kenan zai iya rasar da shi zatin Allah ba zai ba a rasar da shi to saboda haka ala kulli shay'in qadirun amma banda zatin Allah saboda haka yace wa khassa al-aqlu zatahu hankali ya ware banda zatin Allah a bisa iko akan komai din banza zatin Allah falaisa alaiha biqadir wannan kuduran ba ta da kudura akan zatin Allah an gane bayani na'am sadaqallahu alazim na'am bashi Na'am, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Amin.
idan aka eh wonewa kawai a masa abin da ake wa gawa A- o gobara oho mutumin da ya kone eh ba a san inda yake ba ko ba wani abin da ya rage O- eh za a yayyafa masa ruwa inda eh inda in ba inda zai tabu sai a yayyafa ruwa kawai tare da niyyar wanka shikenan sai a kunshe sauran sai a masa sallah eh to wannan Allah ma ya faɗa amma Allah kuma ya koyar da dadadin zama in ana hulɗa tare da abokan zama tunda akwai wata kalma wanda za a iya faɗinta wanda ba za ta ɓata rai ba to sai a yi amfani da kalmar ta fi sassauci Maulana Sheikh yana gaya mana cewa wata ran yana tafin taushe Ibrahim to a cikin bayanin da yake sai ya kawo zancen wani kirista sai ya ce ƙalar masihi sai ya ce wani arne ya ce sai ya ce a kuntu laka almasihi eh ya ce nace maka a'a kirista ban ce wato kare amfanin da kalman arne din amma Allah ya faɗi a wajen Allah ba wani laifi ne kai za a kama ka da shi ba amma wajen mu'amala baka iya mu'amala ba tunda akwai wata kalmar da zaka iya yi kuma a zauna lafiya kuma ana so a zauna lafiya na'am amin to in fitowa yayi kawai bai wuce ciki ba ba komai amma in ai ya sake har ya wuce kuma da sanin sa to ya bata azumi domin abin da ke kare azumi mai shiga ne ba mai fita ba in fasawa kawai aka yi ya zube ba wani abu istibra'i wato ma'anansa ku'utan mahaifa yana kama da idda amma abin da yasa ake kiransa istibra'i wa yawanci koyangi waɗanda suka canza hannun wato gurin zama tana an sai da wani ya sayi kuyanga to ba zai sadu da ita ba in zai sadaka da ita ba zai sadu da ita ba sai ta yi istibra'i don gudun kar a ɗauki cikin wani a kai wajen wani haka mace mai lalata dole ba za a kira abin nata cewa idda ba sai dai a kira shi istibra'i abubuwa da yawa sun faru to za a tsare ta a ga kukutan mahaifanta kafin a tabbatar ba ta da wani ciki kar ta dauki wani ciki na banza ta kawo gidan kirki to saboda haka wannan shi ake kiransa istibra'i wato tabbatar da kukutan mahaifa na'am to alhamdulillah rabbana atina fid dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب da za a ke gaya mini akwai waɗanda suke ƙoƙarin saka karatunmu a social media sun ba da damar za su ɗan karɓi kuɗi kaɗan kuma suna sakawa amma kuɗin kaɗan ne ban sani ba wataƙila kuɗin ma bai gama haɗuwa ba amma kuɗin ba yawa in akwai masu taimakawa dai za su je wajen abin nan Allah Ubangiji ya albarka Allah ya saka da alkhairi mun gode